الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنت مبالي للتابعين تعالى ينا من ذي في أمبالي للتابعين ماذا ينفعني الشيء كذا أنت إن كان من ذي أمبالي وسمع متنا باسدا ذي في أمبالي للتابعين هذا kudan buɗa ya shiga tsakiyar shi buɗo na ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ذلنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يو كوما شاء ديا قوتن ترى دبوبيو دقوما شاء جر من ساكي داوا ليدن شي قبل كراتمنا كتاب الزهد والوصية wadda idan ba manta ba a zama da ya gabata mun tsaya akan baitin da ke cewa muna cikin harafi ne na harful kha mun tsaya baitin da ke cewa fa kaifa tanalu fi dunya sururan mata tamra taqaffu kal firaq ta yaya zaka samu jin dadi a rayuwar duniya bayan kowane lokaci rashin lafiya kama ka sai ka kama karkarwa kamar dan shila ko dan wato tsako kai ta karkarwa yau za mu tashi a kaifa wa kaifa ta gurruka duniya da yajin amma kamar yadda muka saba dai za mu karanta tukunna kafin mu fassara bismillahir rahmanir rahim wa kaifa ta gurruka duniya bi izzin wa kaifa ta gurruka duniya bi izzin wa kaifa ta gurruka duniya bi izzin wa kaifa ta gurruka duniya bi izzin وأيام الحياة إلى انسلاخ وأيام الحياة إلى انسلاخ وأيام الحياة إلى انسلاخ وأيام الحياة إلى انسلاخ وجل سرورها فيما عهدنا وجل سرورها فيما عهدنا وجل سرورها فيما عهدنا وجل سرورها فيما عهدنا غرور كالبناء على على السباخ غرور كالبناء على السباق غرور كالبناء على السباخ غرور كالبناء على السباق وأكثر ضحكها إذ لو فهمنا وأكثر بالكبار لو فهمنا وأكثر ضحكها إذ لو فهمنا وأبصر فيها إلا قليلا مشوب بالبكاء وبالصراخ مشوق بالبكاء وبالصراخ مشوب بالبكاء وبالصراخ مشوق بالبكاء وبالصراخ وقد علي ابن آدم لا يراها وقد عمي ابن آدم لا يراها وقد عمي ابن آدم لا يراها وقد عمي ابن آدم لا يراها عمن يضليه عن ورد النقاخ أعمى يغنيه عن ذل النقاء عمن يضليه عن ورد النقاخ أعمى يغنيه عن ذل النقاء فكلا ثم كلا قد عميت فكلا ثم كلا قد عميت فكلا ثم كلا قد عميت فكلا ثم كلا قد عميت عمن أفضى إلى صمم إلى صمم السماخ آمن حتى إلى سمن الدماء عمن أفضى إلى صمم السماخ آمن حتى إلى سمن الشنار
ما شاء الله تبارك الله أم mai littafi ya ce wa kaifa ta gurruka duniya da izin wa ayyamul hayati ilan silahi ya ce da yaya wa kaifa da yaya ne تغرك الدنيا za ka yi garaje duniya ta yaudare ka bi izzin da wani irin wato da wani ɗaukaka na cikinta don ka samu wani ɗaukaka a cikin duniya ka yi garajen ka yi sake har ta yaudare ka ma'ana ko abin da ya shafi dukiya ko abin da ya shafi kuɗi ko abin da ya shafi goyon baya da makamantansu wannan irin ɗaukaka ɗin karka yarda na rayuwar duniya ya yaudare ka ya ruɗe ka ka karkata zuwa ga duniya ka manta da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baikin wa ayyamul hayati ilan silahi bayan kuma raneku kwanaki na rayuwar nan ilan silahi kullum suna ta shuɗewa silah za ga sama ya ce ai zawal shuɗewa kullum ranaku na rayuwarka da ka irga ma za ka yi su a nan duniyan kullum suna ta shuɗewa ko akwai wanda ba sa shuɗewa na shi kullum karuwa suke naka tambaya ne dai yanzu dan adam ba saboda wauta kullum fare kuwa yake amma wai yana murna yana karuwa ne kai yanzu ka taɓa ganin irin mahaukaci irin ɗan adam wanda bai da lissafi in ya kurunta ya makanta kullum da kuwa yake wai shi yana ganin karuwa yake saboda ai yana kallon sa annisa ai karuwa yi ba da kuwa karuwa yake a kashi ya gemu da yana kamar ɗan yaron nan yanzu har ya gemu bai san rai kuwa yake ba kullum a zahiri ga mai hankali ba amma wawa marar hankali shi yake ganin karuwa yake haba na ne miwala wa kule jon mi dun mauni da na nan di ayya alo wani ka battaki gena gena gilma duk mai hankali ya san da wannan wanda bai da hankali shine yake ganin haba ai jiya ba yau ba haba na ne ba nan uku ba ne kawai da har jon ne to wallahi tallahi mutane kar duniya ya ruɗe su kullum kwanaki suna karewa shine nan yake nuna ma wa kaifa taghurruka dunya bi izzin ta yaya duniya za ta ruɗe ka ta yaudare ka da wani ɗaukaka na cikin ta ya yaudare ka ya rudar da kai ka manta da cewa wa ayyamul hayati kwanuka na rayuwanka nan da kake ganin ka a cikin rayuwan ilan silahi suna ga shuɗewa kullum suna ta karewa kai ma kanka dai ka san dubu in an cire ɗaya saura ɗari tara ne da tasa'in da tara gobe kuma an cire ɗaya saura ɗari tara ne da tasa'in da takwas jibi kuma an cire ɗaya saura ɗari tara ne da tasa'in da bakwai da haka da haka da haka har ya rage kwana ɗari har ya rage kwana goma har ya rage kwana bakwai har ya rage kwana ɗaya har ya rage awa ashirin da hudu kenan har ya rage awa ɗaya har ya rage ma minti wato shi da minti sittin kenan har ya rage ma minti ɗaya a duniya ba ka sani ba ƙila saboda ƙila ba ka samu jaraba rashin lafiya da zai tada ka ya faɗakar da kai fa ka shiga taitayin ka ƙila wani mota ne zai buge ka ba ka sani ba kana nan sauran minti kaɗa ka bar duniya kana ta kana yaji baki ba ka sani ba Pow! kawai sai mota ta ɗauke ka kawai shikenan ka gabi a gaban idona a wannan titin da yake gabanmu nan ka fita masallacin nan wata rana wani yaro mota da ta ɗebe shi wallahi ko ba ibai ba mujarradin ɗebe shi da ta yi ya tafi an gama kawai da ya sauka wallahi ko motsi bai ba ya tafi har abada sai ina kallon yaron na idona ba yau ba ba jiya ba ban san iya yan adam da aka ɗauke su a wannan titi akan idona ba akwai abdullahi yaro mai sai da takalmi an an gwamna ba ni mantawa shi ma kanuwarsa an nan titin nan gurin kaga nan lojin din nan an kira ta kai abu gosso kai ina tana goro ta fito da shi kullum sai kun wuce kofar gidansu in za mu yi karatunmu na can cikin anguwa da muke yi maradin yawa to yasta ce kai abdullahi ma yassa ce na tuna yassa ce wallahi an kira ta to- ma- wanda suka kira ta suna can fa tsallakin haka yamma ta dan tren za ta haye a gabana aka yi wannan wallahi tana kokarin hayewa da safe kaman hakan nan kasan lokacin ne yara suke fitowa wallahi da mota ya ebe ta kawai abin da muka gani fari far akan titi kawai shi kwakwalwa ce kawai tush da ka sani ka yi kafin ma jini kawai fari kawai muka gani akan titi billahi lalli fari fat kaman madara na zuwa kawai shi gaga kwakwalwa ce kawai yarinyar nan tana da labarin nan iyayenta ma ba su da labarin nan to kar ka yarda rayuwar duniya ta rude ka wallahi kullum kwanaki raguwa suke kuma malam saura minti ɗayan nan sekon ɗaya akwai lokacin da zai rage ma sekon ɗaya a duniya kuma zai iya faruwa baka da labari za ka sani sekon ɗayan nan na bugawa ko ba abun da ya- ba ko ba wanda ya buge ka wallahi sai ka mutu sai ka fadi ka mutu yana bugawa kai to wanda ya san da wannan bawan Allah ina zai samu lokacin da zai sabi Allah koyaushe zai zama very cautious zai zama a hankalce a ankare ba zai yarda ya garaje ba saboda bai san yaushe ne Allah zai turo mala'ikan bai zai dauke shi da ka yi shawara da Allah ne ka san time din to kaga ai za za za da dan sauki sauki in time din ya kusa zaka shiga kai kayinka amma kai da ba a yi shawari da kai ba baka san yaushe ba kuma baka taba ganin mutumin da ya kai lokacin da yake so ba a rayuwarsa baka taba gani ba kowa ran da ya mutu nan ba ranar yake so ya mutu ba ko ka taba ji wanda ranar da zai yi ta murna wai eh, wai, eh, baya so ya wuce wannan rana babu shi sai dai ko manzon Allah eh shine kawai da mala'ika ya zo ya ce dauke Eh, kai kuma ka isa mala'ika ya zo ya- ya tambaye ka inda za ka gane annabi daban din ne kenan tambayan sai ya ce Allah ubangiji na ne ya aiko ni in zo ya ce in ka yarda in dauki ranka in ka ki kuma in koma ya ce bismillah ka cika umarnin ubangijin ka kawai So, saboda haka dai a takaice yan uwa mu zama a ankare mu yi guzuri guzurin kuma Qur'ani ya gaya mana shi ya ba mu adireshi watazawwadu ko ubangiji yace ku yi guzuri fa ya ku mutane yace fa inna khairaz zadi at-taqwa mafi alkhairi cikin duk guzuri da mai zuwa lahira zai yi shine tsoron Allah in dai kana tare da tsoron Allah a duk inda kake to magana fa ta kare kai ka mutuwan ta zo in ta kare mu kwanakin su kare ne su zo dab da dab din in sun ga dama in dai kana da tsoron Allah dama aljanna gidan ku ne wa tilka aljannatu allati nuritu min ibadina man kana taqiyan aljannan nan Allah ke muna gadarwa wanda ya zama mai tsoron Allah ne katal kuma in akwai shi abu biyu ko ina a duniya ka shiga kar ka ji tsoron kuma mutuwa ta same ka aure in dai akwai abu biyu wannan na saurari wannan ne tun around 90s a bakin maulana Sheikh Tahir tun around 90s lokutan 90s 1990 daga 90 dai ko 91 ne ko something like kai bai kai ma 90s 80 wani abu ne tun ina yaro ina tunawa ana irin kan- tafsir da ake sawa din nan, maulana Sheikh yace in dai akwai abu biyu tare da kai to ba America ba ko ina ne ka shiga duniya sharadin shi ne amanu wa amilu salihati in akwai biyun nan dai to ko turai ko america ko england ko ina ne ka tafi kawai ba dai karshen inda ake cewa wai Allah eh, karshen lalacewa ba an ce america an ce england an ce turai europe kenan ko to ai magana ta kare to ko can ne ka- kai ke rayuwa inda akwai amaru da amin saliyati ka- kana mutuwa aljanna zaka tafi kawai sharadin shiga aljannan kenan duk inda ka kewaya ka kewaya a qur'ani zaka ji sharadin shigar aljanna dai amanu wa amin salihati imani da aiki mai kyau nagari haka in kana da su karka ji tsoron komai kwanakin su kare da sun ga dama amma in baka da shi fa kai garaje mala'ika yayi ma sallama ba shi ne la ilaha illallah to ranar za ka gane shayi da ruwa ake yin sa da babban baki kuwa to kar ka yadda rayuwar duniya ta rude ka malam ta raba ka da Allah ta raba ka da manzo Allah ta raba ka da imani da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وجل سرورها فيما عهدنا غرور كالبناء على على السباق yace wa jullu sururiha mafi yawa na murnan duniya in kaga mutu yana dariya a cikin duniya na mafi yawa fi ma ahidna cikin abin da muka sani mu kan in kaga mutum da yawa mutum yana ku dariya a cikin duniyan nan tungururu wallahi rudu ne kawai rudu ne kaga mutum yana dariya a cikin duniya ba mafi yawa da sau da tari za ka ga yaudara ce kawai duniya take mutu kamar ya misalinsa yake ya ce kalbina'i ala sibahi kamar dai mutum da ya zo ne ya yi ginin gidansa amma akan kasar gishiri mahidoman da ba yanzu kai kana ganin wannan gini zai karko kan gishiri ka zo kai gini kasar gishiri kai kanka ka san ba za ka ginin kan ba zai dade ba kuma kai ma baka da alaman za ka dade don karshe zai rushe wata rana kuma kila in ba sa ba da daddare zai rushe kana bacci ya ritsa da kai shikenan ku kare tare yi mana ya ritsa kanka kai shikenan kai bye bye kawai ya ma kabari alawati tunda sai an tono ka kila saboda haka wa jirgin sururi ha mafi yawa na murnan cikin duniya kaga mutum yana wasa wasa yana murna fi ma ahidna cikin abin da muka sani ahidna ai arafna ko cikin abin da muka sani mu kan gururu rudu ne kawai kalbina ai kamar dai yin gini ne ala sibaqi akan kasar gishiri kaga ya gaya ma ai ai fil ardi min fi ardi fil ardi kan kasa zimil ilm ko kasar ma'abociyar mai gishiri da Allah ya hadu mu kariban ba sa mimun din ba na wani kan kuna kwansa da Allah ya hadu mu kariban ba mimun koto akwai shi saboda zai rushe kusa kusa ba zai dade ba inda kan gishiri aka yi gini as-sabiha shine wancan na fikunna fi sabiha والأجور والسابقة كنت لا كسر جشري يبقوا يا معاني شين زي كنا ينبوكو سالنا هو ها سالنا na sani salt din amma salina ake kiran kasar ba wai salt ba salt tana gishiri kasar gishiri salina s a l i n a salina MA ba ba MER ba yawwa sannan ana kiranta MASH MASH M A R S H MASH furi don bono ana ce mai kuma BOG BOG B O G duka ne duk sunaken asiba ɗin duka gaba ɗaya asiba mu shi ma shi ma duk shi mu m w o r shi kuma an gane duka dai tunaken gururun kalbina'i al-sibahi to sai kuma wani bashi
Thank you.
kuma ana kiranta ma da swam swam bob mu mash salina swam duka abu ɗaya ne ba duk sabika ɗin ne swam an gane swam ko s w a m p a m p duk sunansa ne sabiha kasar gishiri kawai wanda a wuraren da suke da wannan irin abun ba a gini a kai in kai gini a kai ma ka ka wahala ne kawai dan kwana kaɗan zai rushe kai asara kai asaran banza wa taru bihha id law fahimna مشوب بالبكاء وبالصراخ وأكثر ضحكها ما في يوم داريا أتكن دنيا كما إذ لو فهمنا دادي زام فهمتا دادي زام فهمتا مشوب بالبكاء أي ينا غوريني دكوكا ينا غوريني دكوكا mafi yawan dariya a cikin yin dariya a cikin duniya ko to yana gauraye da yin kuka ne duk wanda kaga yana hangala ba ya ya ya ya ya to kwana kadan za ka bi ana kuka kuma in dai a duniyan nan ne sai da lahira ne kaga mutum yana murmushi yana dariya ana wasa wasa to har abada ne ba kuma kuka tare da shi shi kam amma na duniya sau nawa kana gani malam ga mutum yana ta komi kiliya malam duniya ta yi karo ta mai karo komi yadda yake so a kullum gidansa dariya ake ba a kuka wata rana ka ji yayi hatsari an into gaba gaba ko yayi karo da wani an zo ana ta ihu shikenan magana ya kare ya mutu misali da ana ta murna ya'yansa baba ya tara kuɗi ba sani ba a nan gambe an yi irin wannan ba ba ba kamar sa kaza kaza kaza ya mutu kai kamfanoni suka zo suka suka yi arrestin din kadarorin gaba daya aka tattar abun da ya mallaka duka aka sayar bai biya bashin da ba a ce dama kudin na dodori dole ana ta morewa ana karyawa da naman kaji da wane ne wane ne ashe ƴaƴan su ba san sirrin ba kawai ashe dama haɗaka ne kawai an tattaro ba su suka ne ana ta jujjuya kudin kamfanoni aka karbi yaro ana abin nan suka kawo a rubuce da da sa hannunsa ba shi yake karba yana jujjuyawa shi kuma abun ma ya yanke a kansa kuɗi su yi yanke a kansa wani wani su masu kuɗin Allah na ji wa inda za a fayyace ma lamarin kana ya'ya ba su san sirrin ba eh uba ya mutu suna shiri za su yi gado kawai sai sai ya da wash wash kuma daura hannu kan kayi ana neman sai kun nemo kun cikata kuma a biya abin nan kamfanoni ko bankuna saboda haka wa akbaru zinkiya mafi yawan dariya a cikin duniya izlawai fahimna da dai za mu fahimta mu hankalta mashubun yana gauraye ne bil bukai da kuka wa bis surahi da ba kururuwa ba kuka kadai ba ba kuka kadai ba surah kururuwa ko kama mashubun din nan anan abin da yake nufi gauraya amma ba ba yana da ma'anoni da yawa defect shi ma mashu yana dauka defect ko corruption a ce abu corrupted misali ko ko vitiated duk ka san ma'anar su ne ko vitiated corrupted defected wani kalma ne ba ku a ciki vitiated defected amma yana ce corrupted kan ba wanda bai sani ba corruption ɓaci mashu abu ya ɓaci sai a ce fashi fasali يحصل an gani mashubin din kenan sura shi kuma shi kuma ba kun san kalma kururuwa joina ne na wai bogi tan haye joina ne ko duniyar ruhan ta tokkira na kendi eh ye larasina kururuwa
ya aina a wala rafi wannan da ya ta'alikin ne ma shi da Hausa kururuwa ba larabci ba yelin yelin yelin an gane yelin shine kururuwa y e double l i n g yelin shine kururuwa ko kuma kana iya cewa noisy noisy noisy daga noise kenan ko kana iya cewa shouter shouter shouting duka ne amma amma shi yarin din shi ne ina ji bakon kalma a wurin gugu to surat kenan Ha, to kai bawan Allah me ya rubuta ma bayan kururuwa din duba bai ce ma ajabi bane wannan ha kuma kai bai ga ya ma bayani ba sai wani yawa bayani ba wato yawan mafi yawan ku dariya a cikin duniya yana gauraye ne da kuka hai da kururuwa saboda qur'ani ya faɗa wal yadhaku qalilan wal yabku kathiran ko ku dariya yar kaɗan za ku kuka kuma da yawa inda a rayuwar duniyar nan ne ku dariya yar kaɗan za ku kuka kuma da yawa وقد عمي ابن آدم لا يراها عمل يبليه عن ورد النقاخ وقد عمي ابن آدم لا يراها dan adam sai ya makanta hakika ya makanta la yaraha baya hankalta da rudi na cikin duniyan nan baya kallon wannan ba ruwansa shi kan ya zo kawai ma'ana baya kallo gani har an jiya lura ya sa hankali a cikin abin da ya shafi ruɗi na ita wannan duniya ya makarce gabanin kallonta amal makantan da yublihi ya zama yana ɓadda shi an wirdin nuƙaƙe daga shan ruwa mai sanyi mai daɗi tatacce mai daɗi mai sanyi a lahira wato alkausara tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake shi ne kawai nan duk wanda ya bata ya makanta shi duniya kawai to an yaje lahira ko bare sha wannan ruwan ba annuqa shine wannan annuqa alma'ul barid safi shine annuqa an gani an tambaye ga ma huwa annuqa ka ce alma'ul baridus safi ruwa mai sanyi wato tsaftacekke tsarkakekke mai daɗi shine annuka to bare sha wannan ruwan ba lahira kowa kuma ya san wanne ne ai ai mana ai a tafkin manzo Allah kenan ai kwanan ba mun dan yi magana kansa ko yawwa to bara ka sha wannan ruwan ba a lahira in dai kai garaje ka makantar da idonka ga farin wato lura da ko kallon irin rayuwa na duniya din nan ka makanta kai ta samu ni a ciki to wannan makantar zai ɓadda ka ga barin shan ruwan sanyi tsaftatacce mai daɗi a lahira wirdi din ai shiru za ka ga ya san an shirdi ko don wirdu din ka san yana da ma'ana da yawa amma ku lura shi na amfanin karatu lugha din wata rana kuma zaka je ka ganshi a wani ba haka yake nufi ba gangarawa shiga warada ya zo a hadisi ko misali riwaya wa kad warada an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika ya zo daga manzon Allah sai ka ce wa kan warada wirdu sai ka dauka shi ma sha ne an sha daga manzon Allah kenan ina to sai ka gane ashe yana da ma'anoni da yawa shine malan lugha vocabulary sanin abu ɗaya da ma'anoni da yawa fa kalla thumma kalla qad amita adan afda ila saman istimai fa kalla lamarin ba haka yake ba ko kusa ثم كلا an sake dai nanatawa ne labari ko kusa ba haka yake ba an gani amma na biyun ta'ajjub ne na ban mama na irin mamaki din nan kada amita ya kai dan adam ka makanta amal makantan da afza afza me afza anan afza din nan yana daukan manoni da yawa shi ma amma ku lura a nan zan gaya muku me yake nufi an gane makanta da ya kai ka ga matsayin matsayin ila sama istimahi na toshewan ramukan kunnuwanka gaba ɗaya ma sun toshe gaba ɗaya ma makantan sai ya ja ma har ramukan kunnuwanka ma suka toshe ba ka gani ba ka ji ba jin ma wanda toshewa da ka sani suka yi kawai sama min simari a samma shine ne makaho ɗayan kurma kurma ko wanda baya ji to ba wai baya ji kadai ba sun toshe da ma rim ramuka asima ba su ne ramuka ba na kunnuwa kunnuwa ko masu simakil uznain simak din su ne a ramuka na baɗi can ciki amma wa'in nan ka ai ba ba ba ba rami ba simak sunansu ba wa'in nan duwa nan wa'in nan fanka fanka nan ne sunansu eh ne a uzukan dukan yayi duka gaba daya da na cikin da na wajen to amma wannan suna da suna nan yana da suna ramin nan shine sima to me sunan wa'annan haka kun karanta ba kwa ba ba kwa muraji'a da karfi yanda in an tambayi abu kawai za ku jawo shi cikin karatun da kuka yi ye e wi ina kay fulfule ɗum na daɗe noppi to noy nde maji arawre patun kunnuwa e naji ba ko karanta sohbatu fa yajibu gasl zahiri ma wa baɗinihi ma ko kun mantaji eh babu karanta suhbatu yajibu gaslu zahiri ma wa batini ma simak shine can wannan ramuka na batini da hakan ake har hada komai fa da an tambaye ka kawai sai ka tuna ka ai ha ba na sama sai ka inda da gaske ka karanta shi da an faɗa kawai sai ya zo wannan janga do on ba sai ta wuce da tare don ka hefta amma duk wolo ne mani kam a haka nan goya kenan din a inda kana muraja'a kamar yadda na gaya muku wancan malamin Kano na taba gaya muku da na shi Abdullahi Uwais yake gaya na nebansa in an yi karatu a ji a maimaita dubu kan a dawo a ya zama naka har duniya ta nade har cikin kabari in za ka ta da kai a tambaye ka wallahi za ka bada amsa ya biye sau biyar ko sau goma gaban malami nan ma ba kowa yake iya hakan ba kafin a tashi ne ka je ka ajiye gobe ka zo ka lafta ya biyan bashin da dawon kauye kenan ya a biya na sati a karbe na wannan na yau kuma har yaushe za ka dawo malami haka bai zai yi ba sai dai dan kaɗan raba ba wannan hayaniya ina ganka dagajen dagajen haka shi kenan Allah mai malam amma abin da ba za ka iya kawo shi ba jama'a suna bukata ka yi kayan an biya buɗe littafi ai za ka bata musu lokaci sai an biya ma kuɗin mota ila in a wani gari ne ka je har gida ka ɗauko a daina wannan yaudaran kai ne Allah ku rika karatu a yi shi da gaskin gaske da Allah وقد علم ابن ادم لا يراها عما يبليه عن برد النقاع وكلا ثم كلا قد عميت ko kusan lamarin ba haka yake ba karka rayuwar duniya ta rute kai ta dariya ba harakar dariya ba ne karka yarda ko kusa ba haka lamarin yake ba sun makalla ba haka lamarin yake ba kalla din kansa yana da fassarori daban-daban ko a ƙur'anin ma kalla wani lokacin ko kusa irin wannan akwai kalla sayalamuna da sannu za su sani to kowanne in ka zo in ka in dai an yi lugar an nuna masu to za ka gane wanne ne kamar yadda muke faɗi shi ya faɗa ne in ka ɗauko spana ka kama bakin notin ka ji bai rike bai ka ajiye shi ka ɗauko wani kuma in ya kama in bai kama ba ka ɗauko wani kuma in akwai su kayan aikin daban-daban kenan amma in dai kawai kake da shi to ba kowane notin zai bude ba ba yi da zai yi ba kar ami da hakika ta makanta aman makantan da me aman makanta makako makanta din mene eh makanta da turanci nake so eh blind makaho kenan makanta fa sai ka hada shi da sifatau da da ake faɗi hausa me me sunan me makanta ko mai sauki ko ba turanci kawai ba turanci ba ne wancan ba turanci ai dan abu kaɗan ake haɗawa blindness shikenan blindness makanta blind makaho ko barir ko shine makaho barir wanda gani sai dai ga idon gudu gudu amma ba sa gani a bude ga nan shine barir to sai ku duba in akwai mai tambaya sai a cikin karatu kuma na yau da musamman nan na ɗan lokaci sabab istima'i kuruntan ko kuma wato toshewar ramukan kunnuwa kace idan za ka yi abu ta auka lalta hillan ko za ka yi badaɗantaka da wani badaɗe wanda aka ce a zaɓa a dirje in ji annabi ko fal yanzu ahadukum man yukhalil ɗayan ku ya duri wanda zai badaɗantaka da shi to in za ka yi wannan fata a ka kame fa ga manya lilu an shurahe ga wanda yake karkata ga yarunta mu bacca ku irin shidowa bacca ku to ka kame karka yadda kai aboki da irin wannan wata zai kunya ka a cikin jama'a wa in jara fi asarar rashadi idan ko kaga alamu na shari'a tattare da shi bijire shine asar jam'u asarin kaga alama ta shirya tare da mutum to fafin rahmani dan Allah ar-rahmanu fa ja'al man tu'afi zaka saka yan uwantaka ga mutumin da zaka yi abokantaka da shi ma'ana abokantakan da zaka yi da shi din ka yi shi dan ar-rahman Allah kenan ka yi dan Allah ba don neman abin duniya ko don sa'u daraja ba a cewa wani ne abokin sa ka kiyaye shi in dai su wani su ne abokanin sa wai ka samu daraja ke to kar ka yadda kai wannan kai don Allah mulaka abokan taka kuma kar shiryan naka ta yi jazabanka ta fisge ka kai abota da shi ba wai don yan naira da yake da su ko wani abu na rayuwar duniya wala ta'jil bi taqwallahi shay'an kar ka kar ka gwada tsoron Allah da komai ka ɗauka ya fi komai kar ka nemi canjin musanya tsoron Allah da wani abu ma'ana kar ka gwada shi da komai wa zar ka bar itba'a sabit siyaqi ka bar bibiyan ma'abota kana ma'ana waɗanda suke bin irin kaman masu wasa da 'ya'yan tsuntsaye haka mutum ya rasa abin da zai yi wai sai ikon shalom siya din shine wato 'ya'yan tsuntsaye mutum na yi bayani ne a takaice sati da wuce a saba ya kai ma abota rafkana mana irin masu kaga mutum da girmansa yana da yan ɗakunan wai tsuntsaye yana shi kenan su yake yi wa hidima ya je nemo wannan ya kawo ya tsaro ya yi wannan to kaga ai da a ce ba rafkanan ne bane da zai shagalta da zikiri ambaton Allah da zai fi mai da karatun Qur'ani da kuma neman ilimi alayka bi sunnatin fi kulli halin na lazimta maka riƙo da sunna a kowane yanayi ka samu kanka kar ka manta da bin yaya annabi yayi kowane yanayi ka kwaikwaya wa da ankal malalata ka bar nauyin jiki ka yi watsi da shi gabarinka wattarahe sannan kuma ka bar abin da ya shafi wato lalaci gabarinka kar ka yadda kana lalaci wato takasul shine tanafi tabaqu wato takasul lalaci kamar lalaci a addini ko me za a karka yi ji lalaci ka ce misoni addini ba a gajiya ba a ritaya kuma fa kaifa tanaru fi dunya sururan ta yaya zaka samu wato jin daɗi da murna a cikin rayuwar duniya mata tamrar alhali duk lokacin da rashin lafiya ya dan taba ka ta ka ifukal sai ka yi ta karkarwa kai ka ce wato eh, dan shila ne kaman dan tsako dan lokacin da aka fafe eh, tsako za ka ga yana gabaɗin sai yana karkarwa to haka wani in bai da lafiya sai hankalin sai tashi ya san ya aikata sa- ba daidai ba zai gamu da Allah yana tsoro sai ya hau karkarwa oyo Allah oyo Allah ita abun nan ta da hankali ya tsortar da ma jama'an da suke jinyan sa ba Ah, wa wa kaifa tagurruka dunya bi izzin ta yaya zaka yarda duniya ta rude ka ta yaudare ka da wani wai daukaka daga samu a cikin ta na kuɗi ko na mulki ko na goyon baya wa yamul hayati ila ilahi alhali rayuwa kuma kwanakinta na rayuwar naka nan suna nan suna ta shuɗewa suna ta ƙarewa ba ka mai da hankali a kai ba ku jiddu sururiya mafi yawan murna a cikin duniya kaga mutum yana murna fi ma a hinna cikin abin da dai muka sani kam mururu wallahi yaudara ne ruɗi ne kalbina'i kamar misalinsa kamar yin gini ne ala sibahi akan abin da ya shafi ƙasar gishiri ba zai daɗe ba bari karku ba wa aktaru bi ha mafi yawan dariya a cikin duniya iz law fahimna da dai zamu hankalta mu fahimta mu gane mashubun ai yana gauraye ne bil buka'i da kuka wa bis surahi tarewa da kururuwa wa qad an yabnu adam haƙiƙa dan adam ya makanta la yaraha baya ganin wannan baya hankalta da irin wannan eh, rayuwa ta duniya din cewa in dariya ta yawa a cikinta wato kuka zai biyo aman ya makanta makantar da yubilihi ya ɓadda shi an wirdin mutane daga barin shan ruwa ruwan sanyi mai daɗi tsaftatacce a lahira makalla ko kusa lamarin wallahi ba haka yake ba tun makalla har yanzu dai ko kusa lamarin ba haka yake ba ba wai in kana dariya zai ɗore ba ne har har lahira Mm-mm. ba haka lamarin yake ba kar anita ka makanta aman makantan da afza ya wato ya kai ka ga matsayin da ila saman istimahi na kurumtan ramukan kunnuwan ka suka wato toshewan su afza din nan kaga na manta ya ɗaya kawai na muku bayani afza akwai na wasala da ya- zai wato eh, za ka zai rikin naka to reach har ka kai ga shi ne to reach ko to come to come har ka zo ga kaza to akwai afza suna da yawa da kai kam akwai kuma na kunya da fadil to eh, kun tuna a cikin majalisi na taba cewa lokacin da wannan Ah, abu talha da ummu sulaimi matarsa ko mamar anas ibn malik wancan labari ne dai na masa rabin masa da aka zo mutum 80 suka ci dinnan ko akwai kuma wanda na baku na dan akuya ko shi ma na wurin yaƙi da aka yi yankunan ne aka dai aka soya ta wa annabi aka kira shi ya ce a yi yeku wa mutanen kan daku gaba daya ga abinci ya samu aka zo sahabi ya daura hannu akan kansa ya ce abdani ilaqad abdani rasul abdani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai ya kunya ta ne dan abu dan kadan dama wai nayi ne don shi ya zo na ga alaman yunwa ta dame mu kuma ya zo ya ce wa duk mutanen kan daku ayyeko wasu zo su ci san take ina dai manzon Allah ne ka sani to ka ka sa mar ido kawai aka zo mutanen nan dukkan su suka ce wannan abun suka bar shi kaman ba taba ba abda wa sala abda wato wanda ya kai shi shine nana wato wanda ya kai shi ga matsayin har makantar ta jawo har kurunta ma na toshewar ramukan kunnuwa wancan abzaha kunyata Mhm. tambayan ka tayi amsu to masha Allah. akwai mai tambaya yaran wata rana shi kuma ya tuna ya taɓa yin wannan a nan gari ko sai ya ce bari ya je ya ziyarce su da ya je daɗin ya zo akwai wani inda yake sauka ba da yake neman kuɗi ya zo yi walka wani kankacce a gari suke hada shi suke kai tura shi wurin sai jiya sauka wani wani haima haima haka ha sai ya dawo da ya zo suka gaje ba su gane shi ruwa sosai sanda suka tambaya shi ai wane kawai ai ba sai mai masaukin zai zo zai dauke shi ba ya gabara koko ai da su da su limamin juma'a don dalili an je ya yi da ya zabga majalisi kawai sai tsofi suka yi tafuka kawai to ya su a sanin su da ga abin da ke kawo shi gari ya zabga majalisi suka yi tafuka suka yi tafuka a masallaci shi kenan sai wajen mai masaukin sa saboda ɗabarin kaji ya zo zai ɗauke shi suka tashi ya tafi suka je na kinka suka yi ba ba kai ne mai masaukin sa ba suka tura shi gefe kawai aka ce aka nemi masauki ma da ya fi kowanne a gari aka zo aka sauke shi shi ke hankali aka je aka yi ta hidima aka ga muridai ne ya zo da su don an zo da don turni ba da ummata ko har da take sun saba da kuma walta yake kawo shi ta gare su ilimi ba inda ba abin da ba zai yi ma a duniyan nan kaga irin wannan in bai zo da kamala irin na malanta din ba aka ji abin da ya fito a bakin sa kuma aka gani da ido ba wancan da ya saba kila da yana mai wani abubuwa ma sai shi zai mai inda an dade ba haruwa ya an haɗu duk da ma tun lokacin yana matashi ne ya zo yake zuwa wani amma an yi shekara wajen arba'in baya malaka Chao. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتب من أخرج ناصر الحكم الفاتح للصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومجاله العظيم سبحان ربك رب العزة والسلام الحمد لله